أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تأخذوهن فلا تأخذوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكثر البيانين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين اللهم صل جلالي وعلى محمد على جلالي وأعوذ بك من المسلم أو مسلم أو مسلم أو مسلم وأعوذ بك من المسلم الفاتحين والآباء بالإيمان والسماء بكل المال من كان برسول الله ورسوله فإن رسول الله ورسوله من كان برسول الله يؤمن بالمسلمين ويشرك وأولاد يدعوها فإن إلى ما حاك إليه اللهم من ذنوبك بصري وبصير أبصي وشعبي وتفكري وتأكلي والفاعل ومن قبيلة إلى آيات القاتل والراجل جاء سيدنا محمد الفاتح والرسول والكاتب لباس وسلام والهادي والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والمجاهد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن idan kuka saki mata wa balagna ajalahunna suka isar wa ajalinsu ma'ana iddansu ya ƙare kuma ya zama suna son su koma gidajen mazansu mazansu suna so su koma wajen su ku iyayen ko wani ya fara ta gudunna kada ku hana su ku matsa musu ku hana su an yankin azuwa da sunna ku ce ba za su auri mazajensu waɗanda suka sake su ba wannan aya ta sauka ne a kan wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ana ce wata ma'azu ya tsare wato mijinta ya fice ta sai yana nufin ya dawo da ita shi ma mijin yana so shi ma ita ma ba ta shara so ya zo gida zance da ita yana neman ta ma ɗalibi ne farin ya masa tsawa ya ce masa ya koma baya wato ba na kasantaccen mutum na girmama ka da ita na ba ka ita na aura maka ita a cikin mutunci ka koro min ita kuma yanzu har bayan ta gama ita tana da kace za ta auren da kace kana so ta koma jahana to Allah tabaraka taala ya tsinka ya cewa matar tana son komawa gidan mijinta mijin ma yana so matarsa ta koma gidanta to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ga gaskiya haka a zuciyarsu ya so da wannan aya a su iyayen mata ko waliyan mata fala ta aburuhunna an yankina azwajahunna kada ku matsa musu an yankina ku ce ba za su sace auren ba su auri mazajen su wanda suka fice ku ba idza tarabau idan sun yi yarjejeniya bainahum a tsakanin su bil ma'rufi da yake alheri ma da abin da ke ma'rufi a shari'a zalika wannan hani ga barin kuntata musu nan fa umarni da daga Allah yin azu ana yin addu'azi da shi a man kana yu'minu billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar kashe zalikum wa da abike wannan shine ta tsarki a gare ku da har mafi mafi tsarki gare ku mafi tsarki wallahu ya'lamu wato mafi tsarki a tsakanin miji da mata wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku san haka ba ta har yanzu yana nan yana faruwa akwai na cikin musulmi ko mutum yana zaune da matarsa yana son matarsa iyaye ko uwa ko uba su sarrafa wa ɗansu kafan zuƙa bai ci sai a nema musu abinci ba bai ci musu da waniya bai ci musu sutura ba su kafa wasu kafan zuƙa su ce sai ya sau matarsa ko uwa ta tinke da ce sai ɗan ya rabu da matar ko ko ba uban ya miƙe ya ce sai ya rabu da matar ɗa ya rasa yadda zai yi zai iya yi wa wani lokaci ya sauko da shi gida ne ne ban sauki ba Allah ya sani da zai tana da tsakanin ta ba a gidansu ba ita ba a gidan mijin ba ana nan ko ya je wani gari ba a cikin yayin ban sani ba kan kafa mata gidan haya ko ya dinga zuwa gidan su ko ya je mana a cikin kuciya da gara duk yana faruwa saboda haka ya kamata iyaye su gane haƙƙinsu akan ƴaƴansu ba su da haƙƙi akan aiki tsakaninsu da ƴaƴansu idan matar ɗanka ne kake yi maka rasar kunya laifin ka ne wa ka zauna da duk za da zai mai ka saya masa gida ko ka masa gini ya har ba ruwanka da shi ya gidansa ba ruwanka ko kuma ka gani dan da taji marmarin gaida iyayensa ko iyayensa a zuwa gaishe ka ko shi kenan ba ko ba zama kusa ne yake kawo raini ba to tana sai tana garin ko ana kusa shi kenan ba za ka babu kai shi dole ga komar ka ba komar ka kada ki tawa da kabatuwar ka kuma Allah ya tsare maka kinda da miko wala shi kenan amma ka shiga haƙƙin ɗanka cewa sai yanda kake so zai yi da matarka ko sai matar da kake so sai aura zalunci ne ta'addanci ne Allah baya so Na'am, kuma yana faruwa. Na'am.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستغفروا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Walwalida ma'aika mata, iyaye mata, wato uwaye, yurfi da aula da kunna, su shayar da ‘ya'yayensu da suka haifa, haulai ni kamilai, shekaru guda biyu cikakku ba tare da sun rage waɗansu watanni ba liman arada an yi cimma raba ga wanda yake nufin zai cika shayarwa ba amma kar ya ƙara a kan shekara biyu wa alal mauludi lahu rizquhunna wajibi ne akan uba wanda aka aifa masa ɗa uba kenan ya auwa to rizquhunna shine arzikin iyaye mata arzikin iyaye mata ma'ana ciyar da uwa iyaye mata masu shayar da ɗa wa kiswatuhunna da ba su sira idan matan sun an sake su idan mutum ya saki mata tana da ɗa wanda zai shayar to uban ne wajibi ne a kansa zai ɗauki nauyin abincin uwar yaran da suturarta da abin wankinta har ya zuwa shekara su ai kaga da sauki dai ai hakuri a zauna a gida ai ya zo da dole ko sai ba a shirya ɗan sosai ba wajibi da akan iyaye wa kiswatuhunna bil ma'ruf da gurgurar iko su ma iyaye ya kada su awwala su dora wa miji abin da ba su iya ba saboda haka idan ba za mu iya ganewa ba sai a je kotu ita ce ta san gurgurar abin da za ta kiyasta gurgurar abin da mace za ta sha ta cika koshi da samu faralan nonon da zai shayar da ɗan da take shayarwa da kuma suturarsa da kuma irin gurgurar sabulu da oman da za ta bata a duk wata ko a duk sati a kima a dinga sa miji yana biya ko da san dubu goma goma da kullum ai kaga ai sati da ai ka mata ko dubu goma ba haka a kaga zai dace bai zo matar ba ko amma a ce ya tafi da matar duk sati ya ba da dubu uku a wani aiki a cikin shi duk sati ya aika mata dubu goma da abinci da canja zanni da waye da waye har da su famfa zuwa da ake yanzu saboda haka inda ana yi irin waɗannan abubuwa wani ɗanci da yawa da yake faruwa a kan ƴaƴaye ga wani abin ta kai ba shi da iyaka wajibi da ya haka wace zo ta fi ma'ruf la tukallahu nafsan illa la tukallahu nafsan illa wusa amma ba za a ɗora wa rai ba sai abin da za su iya a duba gurgurdan abin da yake ciyar da ita a gidansa yana ce da tuwon dawa ne da tumame da koko da sai haka da abinci rana yake kawa da wake a yi kiyasi to haɗa da to suna haka an yi samu wani aiba da yake kullum da suka yi biyar ba ta da safi ya dinga ba ta ɗari shida ɗari goma dubu ɗari ɗaya kuma na na sabulu ciwon kayi ko da zaɓi da zana ya kama shi ta aika masa kuma haka ba kullum ya dinga ba ta ɗari biyar biyar kaga a wasa suna da dubu sha biyar yawwa wata ya bada dubu sha biyar yayi na karamin karamin shirin amma a cikin da magani la tu kallu rasulullah wa la tu maru walidatun bi waladiha kada a cutar da walidatun mahaifiya bi waladiha da ɗanta ma'ana a tilasta ta akai sarwa idan ta ce a'a ita fa gaskiyar magana ba za ta kayar mata da ɗansa ba ya nemi mai shayarwa shi ke nan ita ita tana so ne ta cire masa ɗansa da ita ba za ta iya zama ba kawai ba za ta can mata shayarwa za ta yi al'ada za ta kone da wuri ko da ka sai a gaya masa ya nemo mai shayarwa haka kuma abu zai fi tsada sai a nemo mai shayarwa a yi tsada ta shayar masa da ɗansa to ba za a matsa wa uwar ɗa sai ta shayar ba za su bara walidatun bi waladiya haka nan wala mauludun lahu bi waladihi haka nan wanda aka aifa masa dan ba za a tilaste shi shi ma kan dan ba a kallafa masa sama da abin da zai iya wajen shayarwa ba sanda aka ce walidatu da aka ce mauludu za ka yi amfanin mahaifiyarta da mahaifin ɗa saboda an yi haka ne don sauƙaƙowa da karkato da hankalinsu wajen wato tunani mai kyau na sauƙaƙawa juna. haka nan wa ana warisu misal zalika haka shi ma yaron da aka haifa shi ma misalin wannan haƙƙin a kansa ko a kan waliyinsa haka ya waje ba ma'ana a cire idan yaron maraya ne ubansa ya mutu to a cire a cikin abin da ya gada a siya uwarsa kuɗin shayarwa ina ga fata ana ganewa a cikin gadon yaron za a cire abin da za su shayar da shi dan ba ita ne take da ɗaukar nauyin da shi ba yawwa Allah warisi misala zalika to shi ko wanda yake sa a idan rada fisalan idan mahaifa guda biyu miji da mata suna nufin yayewa ɗansu kafin ya cika shekara biyu kamar masu jaye yana wata sha biyu ko wata sha bakwai da sauran saboda shi tsoron kuɗi ba ko wani abu to in a rana fisalan an taranin a bisa yarjejeniya da haɗuwar hankali a tsakanin su ma wata shawurin da shawara a juna a bisa abin da zai zama mafi amfani a yaran ba iyaye ba to fa la junaha alaihi ma babu laifi a kansu limitin su tabbatar da shawara guda ɗaya na yayewa yaran amma ba ɗaya ne kawai zai shawara ko su ce niki ci wannan yaran ba alhali ta san an cire su akwai matsala ko kuma ta ce ubanni ba zan yaye wannan yaran ba alhali uban ya ta a cikin cire su akwai matsala zai san kan fama da madara to an tara da yin ba wata shawari وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم idan kuma ku ubanni kuna nufin za ku nemo masu shayarwa a ƴaƴayenku ba iyayen da suka haife su ba kuna son ku yi haka nan ma fala la alaikum babu laifi a kan ku ɗauko mai reno masu shayar da ƴaƴanku matar ka kuma ta koma ba kaman ba layu ba kuma shi kenan ba a nemo mai reno shi kenan na'am wattaqullah إذا سلمت منكم باس ما آتيتم أبن دكتا باس بالمعروف واتو المعروف واتو أبن بنت الشكاوى أبن الدادة إليه واتقوا الله أبن الدادة إليه واتقوا الله في سورة الله وأعلموا كسلي أن الله يعلم ما أن الله حقيقة أبنجد بصير واتو مثلين ميغنين لأبن دكتا أيك كاوى ما أبن الشكاوى buya wa Allah tabaraka wa ta'ala والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
والذين يتوفون وين suke mutuwa minkum daga cikinku wa yadruna azwajan kuma suna barin matayensu a bayansu to mata ya tarabbasta za su zauna su yi shauraro shi ne zaman takaba bi anfusihinna da kawunansu wato zama ba tare da sun ji aure ba arba'ata ashhurin wa ashara tsawon wata hudu da kwana goma wato arba'in sau uku da tsarin kwana goma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam yana aka yi shi tabo aka yi shi aka yi saba yunsa shekara arba'in aka gina shi shekara arba'in sannan aka sake aka hura masa rai ma'ana arba'in har kwana uku to wannan kwana arba'in din su ne Allah ya ajiye su a ma'aifa za a yi sa nufin ɗan adam ya kwana arba'in yana nufa wanda ya zama alƙa wanda ya zama guda shi ma arba'in guda uku saboda haka wayannan kwanaki arba'in arba'in guda uku nan to fa'ida shi ne girmama wanda aka haifa da ai wanda ya mutu a musulunci da kuma tabbatar da rashin hautsinuwar ɗan wani da da gidan da wani idan aka idan mace ta mutu namiji ya mutu ya bar mata za ta zauna wata hudu da kwana goma amfanin zama wata hudun nan shine idan miji idan matar tana da ciki to idan an samu kwana arba'in guda uku to cikin zai tabbata ɗa ya ɗan motsa kama in an samu ƙarin kwana goma ɗan zai yi motsi kowa zai gane cikin wannan mata akwai ɗa ina ba ba ganewa idan an cin yayi wata hudu da kwana goma to ba a ji komai ba to sai a ce ta gaba ta ta kare za ta iya kai aure ɗaya kenan haka nan idan kuma kana da ciki to shi ke dai kakan da mace za ta miji zai mutu yana mutuwa kafin a kai shi wato makabarta sai ta aihu ta gaba inda idan an gama sallah an za ka iya sai ta leko ta ce to liman an gama idan an gama ga wani da kula da da shi to ita ta ta kare a daura wani waje da shi ga wata tafi to ba an gama wannan maganar ko ta ci gaba da wannan shi kenan ba shi kenan daga dama sai ta haka da matan da wanda ta san da ta ku wani ko ba haka ba shi kenan daga nan sai ta ɗebo jinjiri a yau ta ta gama idan ta ina ina ba na gane ba yawwa amma idan ba ta da idan ya aiki ya au ya sake ta ba ta da ciki to za ta yi wata hudu da kwana goma da an yi wata hudu da kwana goma a ji motsin ciki ba to shi kenan ta gaba ta gaba shi ne arba'atu ashirin wa ashara amma kuma idan masu ciki ne ko masu ciki kamar yadda zuwa cikin suratul talaqi fa idda kunna an yabana hamlahun da su haife cikinsu da an agaci ko da ranar da bai mutuwa ya mutu ne to idda ta ƙari bai za ba na gana ajalahunna idan suka kai ajalin iddansu da ta kaba ya ƙare alhajuna alaikum babu laifi a gare ku ya ku wani yayi na ya'ya mata fi ma fa annabi anfusihinna a cikin abin da suka aikata a cikin kawunansu shine na kwalliya da kuma wato yin zawarci bil ma'ruf da al-ma'ruf Allah ya yarda wallahu bima ta'maluna kabir Allah masani ne da abin da kuke aikatawa
ولا جناح عليكم فيما أخذتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم عدة أشهرهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا مألوفا ولا تقدموا قطرة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم haka na a babin takaba idan mace mijinta ya mutu takaba shi ne kawai muna gaba ba za ta sanya duk wani tufafi wanda zai tsawa kai zai fito da kyawunta wanda wani namiji zai yi sha'awa ya ce yana neman ta da aure ba sannan za ta zauna a gidan mijinta ba za ta fita ba in dai ba da larura ba in da larurar fita kamar ba ta da ya tsero mata ruwa ko wani abu to za ta iya fita da asusu ba za ta iya fita dan bayan magriba inda ba za a gane fuskarta inda har zai zama wani abu ya shiga tsakanin su da wani na soyayya ba wannan shi da idani amma abin da ke faruwa na bidiyoyin cewa ran da mace ta mutu sai an yi taron ko wasu tsofaffi ko wasu mata a zo a ajiye ta kamar kamar gawa a wanɗora ta a ƙwarya a wanke ta da miƙe ƙafafuwanta tana zaune zaune a nemo taron ma karamno to a zo a miƙe taron masu karannan wajen wajen zare-zaren kaba-kaba idan za a miƙa shi ta gabar kuma ta miƙe kafafuwar ta haka ita kullum haka za ta zauna ba da ba ta miƙe kafafu da haka zai ta zauna sannan kuma za mu ta saba kirkitar za ta ɗauko za ta kirkita shi a wajenta da buta kadima da wuka a kusanta haka ce eh wukar wai wancan matsayin nata na jiya mijin nata wata wukar za su zo da shi ne kada ya dinga zuwa wata ya mata bata ruwa mawala haka da wuka shi fa a lobi jiyan nan da za su Allah ta zauna da kuka sannan kuma butar ta ta jima ne za a nemo ƙatar itacen masara ko gabarin dawa a toshe saboda kada mutum ya zo da fatarwar mutum su zo mutum ta zo ta buɗe ta sha mata ruwa haka ba za ta zauna to ran da za ka fita a ta gaba kuma to kada kai ga biki za a yi sai gudunmawar zannuwa za a zo a yi ta taruwa mata daren daren da za ka fita a kaba a ta gabar kuma mata za su cika gidan gaba daya ko a nemo wata mata mai amada wanda ta iya wazi irin na na na mata haka dai ko kuma a kwana ana murna ko wani da gurgurda al'adar har gari ya waye don gari ya waye kuma ta fita ta kaba ba zuwa da rana kuma zo daban wannan dukkan sa bid'a ne kuma haramun ne babu wani ma babu wani shirin ta mata ta kaba babu wani shirin ta bai sa ta kaba yau mijinta ya rasu to za ta fitar da duk kayan da zai jawo ta sha'awa amma ba a ce ta zauna da kaya mai najasa ko kaya tsoho ko ta cire ɗan kunni ko ta kisa kwalli a ido duk wanda ba sa da kama dai wanda za ta hana dawo hankalin wani namiji a wajenta shi ne kawai za ta yawa sannan kuma za ta ci abinci da mutane kaga bai saka ba a ci abinci da ita ita kada rike shi tuwon kuma sai ya ɗaya da ya gaya wasu wani ita kada za ta ci abincin ta domin tare da mutane suke ci abinci don kuma da an ajiye masa wuta an ce to da in haka in kamar da ba ku ke da in kai mafarkin da zai ta dama ruwan zafi ta je ta zuba a kan kamar eh eh bayanin ba to wannan a tsarkake ɗabi'a da zaran an yi mutuwa mutuwa aka yi kawai daga mutuwa an shiga ta kaba yawwa Allah tabaraka wa ta'ala cikin haka ba duk ubangiji bai tsananta ba yace wala junaha alaikum babu laifi a kan hukumar zaje shi ma arrabtum bihi min kidbatan nisa'i a ce abin da kuka ta'aridi da shi a cikin neman auren mata masu idda ko ta gaba wato ta'aridi ka fito kana neman mace a cikin idda idan a mazhabar malikiya ne idan mutum ya fito yana neman mace tana idda to ba za a yi auren ba yawwa haramun ne to amma ba hana tahrimi ba da aka ce kan da kan da kan da kan ta fito da safe kada ta fito da kada ta fito da mutu kai kana san ta haka dai kuwa to ka dan jira ba ta kan ta fito wani lokaci da ruwa ka fito da ta sai ka dan dan karewa hanya kai kuma wanda da wani ko dan kai ta tahrimi ayya wannan kamar wanki mutane da yawa suna ta maganar kirki da alheri ana tsayawa suna son auren idan ma mutum zai samu mata irin ce ni dai ba ruwa la to za ka ɗan irin wannan magana haka ko kuma tana tafiya da ɗan yaro haka da larura ka ga yaro a bayan da yaro kan ba min ya je ba shi ba sai ka ɗan ɗauko ɗan dubu ɗan ko ɗari biyar sai ka ba yaro kuma wane Allah dai duk ɗan wane wallahi babanka ya ya ya ya ya ya ya ya ga ta ka kai asarar miji na gari kai ba mutu rana da annabi dubu ɗaya za a ci alawa da shi na ko da rijiya ai kai ka sa wanda ka ba to duka shari'a ba ta hada wannan ba bi ma arzu bi miki ba miki ba ta nikai nikai wato a ci abin da kai ta'alili na auren mata a waka nan tu fi afusu ko kuma abin da aka kuka koye a zuciyar ku sai kai wanda ai wanda wanda akwai kyau ba ma sai kai jawa kana kuma da yawan wasu ko su wasu ɗan nan da ko wani abokin wasanta ka je ka samu wani ɗan babban ka ko ɗan wani ɗan wani ɗan babban ka ko wani ɗan gwaggon da kake ina nan ina shirin ka da kai don ki kyara mata irin ta wani ina nan ina ɗana kai tana gama inda ka ta ka an gama ka ga ba sai ka aike ba sai ka aike su ba da ya je kuma shi kuma ya je ta kyau fa kuma farin jini yanzu nake jin kaza da kaza da kaza to kaga ya ɗan kai labarin to da haka shi shara ba ta hana wannan ba shine a wata nan su fi abusu walakin sai dai a alim Allah Allah Allah Allah ya san annabu da zakurun da kunna kuna ambatan su kuna shawara da ku da abokanan ku ko kuma kuna zancen su kare saboda haka Allah ya halatta muku tariri walakin sai dai la tuwaidu sirhunna sirra kada ku yi musu alkawarin wato alkawarin kada ku yi alkawarin jejjeniya da su mana kada ku yarjejeniyar aure da su sirran anan ana nufin aure ba ana nufin aure ba eh walakin la tuwa'iduhunna sirra kada ku yi alƙawartacce ne ya da su alƙawarin aure illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in kun yi magana magana mai kyau ba ta iya ku ba ta fitowa ko kuma kana jin tsoron yayane ne to sai ka dan ba da dan wani ɗari biyar ko ka haɗa wasu omo da suka gudu masu kyau haka da zan tunani a cikin kamar da kai masu yawa ne kai shiru in kai ɗaya kai na biyu sai ita da kanta za ta gaya wa mutanenta ni kan wani ku hannu da shi lafiya kuwa yau fa uku kenan yana aiko mini kaza kin ga kin da azumin nan ma har da madara da abun nan ya aiko to shi kenan kaga ai kaga da abin da kada ku komai ba a cikin da illa ta kula qawlan ma'rufa wa la ta'zmu qudatan nikahi kada ku azma wajen kulla aure hatta ya buluga kitabu ajala har sai littafi shine idda ya isa ajalin da ta kare sai ku kuka kwalo kwalo ku nuna noman neman da suke wa ana mun ku sani Allah ma ya alamu wa fi anfusikum Allah ya san abin da yake cikin ranku na azma fa hadaruhu ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ku yi wato kada ku yi wato abinda Allah ya hana ku da yi muku azaba wa ala muku sani anna Allah hakika Allah gafur bai gafara ne ga wanda yake jin tsoronsa halimun bai haɗe hakuri ne ga wanda jinkirin azaba ga wanda ya tantance ta Allah ya mana gafara da wannan
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تكن تكونهن فريضا ومتعوهن على المنفق قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين
لا جناح عليكم babu laifi a kanku in tallaktumul nisaa idan kun kashi mataye malan ta masuhun da kun auri mata sannan tun ba ku shafe su ba wani abu bai shiga tsakaninku da matan ba Allah ya kawo wani lamari auren ya ya kare malan ta masuhun da matukar ba ku ba ku shafe su ba aw tuhuru lahunna qalila wa kuma kuwa ma riga kun yanka musu sadaki ba wa matuhuna su musu mutiya ana wato ku jiyar da su daɗi ana musi kadarhu wa ana muqtil kadarhu wanda yake da yalwa yana da gwargwaransa wanda yake bayi da yalwa yana da tauri a cikin tsanani a cikin arzikinsa shi ma da gwargwado abin da zai ba mata an ciyarwa daɗi wato bil ma'ruf da alheri hakan wannan wajibi ne akan wa alal mu'minina akan masu kyautawa masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala aure akwai yana da kashi kashi akwai aure wanda ake an yanka salatinsa akwai kuma auren da za a daura akan wato wato wani wani ne zai yanka salati za ka ba ka daura auren miji da mata tun ba a yanka sadaki ba aure ya mutu to kaga ba sai yawan sadaki ba to idan sadakin da ba a yanka masa ba auren da ba a yanka masa sadaki bane to ana so mutumin ya yi mutuwa namijin ya yi tunani cewa to ai auren da ya lalace kuma ana da ya kawo da mini ba daga wajena ba daga wajenta ba ko idan mai ɗan ƙarfi ne sai ba naira dubu ɗari a kai mata ya ce ta yi haƙuri wannan yana da amfani da yawa ko mun daɗewa idan ɗanka ko jikanka ya tasin ma'aure a wannan zuriya za a kai tuno wannan alheri a ce ai an taɓa yin kaza a zamani kaza da kaka ko baban yaron nan wannan wato gidan gidan da taku ne ba a yi auren ba ma amma tun da an riga an ɗaura auren ba a yanka ta zafi ba amma a wancan zamani tun kuɗi yana da dama naira dubu ɗari ya aiko masa idan mai ƙaramin ƙarfi ne ce to Allah da ya kawo aure bai yi ba ya aika mata dubu goma in da ana tunanin za a yi sadakin dubu ashirin ne ɗan kawo dubu goma ya mata kaga wannan zai ajiye wani abu wanda zuciya ba za ta manta zuwa domin rashin kyakkyawan saki a mata ka rike mata ka walaƙanta ta ka zauta da kyan yana zama tabo a kanka da zuriyarka don duniya yaduwa take wata rana wani danginka ko ɗanka ko ɗan uwanka zai so aure a wannan zuriyar sai a tuno wancan abin sai zo ya hana auren a gaba kyakkyawan saki da kau da kai da yafewa yakan kawo wata rana ba a auni ba shi da ɗan da ka haifa ya ce yana son ɗan matar da ka saki kuma a ce ai dama wani an sun ci soyayya da kuma an taɓa auren ma Allah ne bai yi zaman su ba ba za a ɗan ma aka ci ko ɗan ɗan ɗan ɗan zage zagen nan ba wannan kyakkyawan sakin da aka yi da musa sai da yake magana sai ga an an dawo an tafi shi ne alamu alamu sun kadaru وعلى المسلم قبل على المسلم قبل المثال بالمعروف حقا على المسلمين wannan shine auren da aka yi ba yanka sadaki ba wannan aka yanka sadaki fa wanda nasmuhunna
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف فنصف ما فرضتم إلا أن يأكل أو يأكل الذي بيده عقدة النكاح وأن تأكلوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن ga hukunci na biyu idan kuma kun saki mata yanku ba ku shamin kauli an taba hunna an daura aure tun mata ba ta tare kun shafi juna ba ku shafe su ba alhali wa qad faradtum lahunna fariidatan alhali kun ga kun yanka musu farillan sadaki to bani su ma faradtum ya wajaba akan mazaje su ba su rabin abinda aka yanka musu an kulla auren za a ba da sadaki naira dubu hamsin an daura aure wani abu ya shiga auren ya lalace tun ba ta wata tare ba to miji zai bata sada zai bata rabin sadaki naira dubu ashirin da biyar illa an ya hura sai dai in matar ta yafe sun yafe aure abu wanda zai biya da kudatun nikahi ko kuma wanda kullin auren yake hannunsa shine miji wato wato wato mijin ya ce to ai tun da ya riga an daura aure ai ni na fi karfin an daura aure da mata na ba ta guda ki dubu hamsin kuma in je in kai wajen sai kai ba ki da biyar ka riƙe hamsin din Allah ya haɗa ka a wata rana sai ce ai ku ko da lakin da ka ba kaga wannan labari shi ma zai shiga duniya ko da ba an ɗaura auren ba ta kare ba auren ya lalace amma da lakin da ya mata na dubu hamsin ko na dubu ɗari ko kawo bai karɓa ba wannan ma wani adashi ne wanda zai amfani zuriyar wanda shi wanda ya auren da kansa da amfani zuriyarsa saboda ko wata rana wani da yake neman aure a wancan gidan idan aka ɗauko shi ya zo ya shugabanci aure ba a ba shi ko ba haka ba yawwa ina an ya kuna aure a wanda zai bai da kudatun da shi ne wanda kulle aure shi hannunsa ya rangwame na'am وأنت أبوك يافي هو أقرب وأنت أبوك يافي إن أقرب للتقوى شين يتكتا لتورو الله هو ذاك يافي تورو ذلك ما وبرد تورو بما saboda ne wala ta saul fadala bainakum ku maza kada ku mamanta fifikon da yake tsakanin ku da juna wato kazin ku akan kashi inna allaha bima ta'maluna basir hakika allah basirun mai gani ne bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين حافظوا على الصلوات حافظوا كشيعي على الصلوات Allah yana yana maganar auren sai ya dawo ya shigo kuma saboda kada harkokin rayuwa shagaltar da kai ga haƙoƙin ubangiji ana cikin magana aure sai Allah ya kawo wannan hafizu maganar sallah hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli guda biyar shida ku ba da ita akan haƙƙinta wa salatu wusta da kuma sallah mata wato ta tsakiya wa kumu wato ita ce wato sallar tsakiya wato salatu wusta wato kuma da bai ta ce salatu wusta ita ce sallar azama wasu suka ce a ita ce la'asar wasu suka ce a ita ce magriba wasu suka ce ita ce isha wasu kuma suka ce a ita ce asuba wanda suka ce sallah asuba ita ce salatul wusta sun dogara ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake tawaya ta a abu rafiqum al malaikatu malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar ma'ana malaikatu da suke zuwa wajen mutane masu lura da ayyukan mutane suna da haduwa ne na za wanda suka kwana suna zaune a wajen mutum sai waɗanda za su zo an yi lokacin sallar asuba wannan mala'iku za zo su hannu koba da mala'ikun da suka kwana su karbi abin da suka aikata sannan idan yamma ta ce saboda haka wannan sai malaman ka ce wannan salatul wusta sallar asuban nan ita ce salatul wusta saboda wannan hadisi ko kuma su ce a salatul wusta ita ce sallar isha ita ce sallar da tafi nauyi a munafukai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake asalu salatu mafi nauyi sallah alaka akan munafukai shine sallar isha da sun san za su samu dan kashi wanda za su gurgura ko za su samu ɗan naira ɗari biyu za a raba an fito a sallar to da an riga masu zuwa sallar tsakani da Allah cika masallaci saboda haka kace wayannan sallah isha da sallah asuba cikin sallar wuta wasu malaman suka ce a'a sallar azhar ita ce sallar wusta domin ita ce sallar da mala'ika jibril ya zo ya fara yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce a salatul wusta ita ce sallar al'azhar saboda lokacin yakin yakin yakin kaibara ko yakin hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci kafirai da sun shagaltar da mu gabanin salatul wusta ita ce kuma sallar wannan ita ce sallar al'azhar tunda manzon Allah ya ayyana ta da bakin da ya ce sallar la'asar to sallar la'asar ita ce salatul wusta kuma akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man taraka salatul asr faqad abida amalu wanda ya bar sallar la'asar bai yi ga kan lokaci a cikin jami'i ba to aikin ta nayi ya rushe saboda haka duk inda za ka yi hankalinka ya tsaya akan sallar ka ta la'asar kuma wani lokaci sallar tana da ma'auni idan ka yi sallar asuba kai kadai to zai yi wahala kai sallar asar a cikin dare sai ka samu kuskure amma idan ka kula ka dage kai sallar asuba a cikin jam'i to in Allah ya yarda kuwa Allah zai arzuta ka yin sallar da afara cikin jami'i saboda haka salatul wusta din nan an koye ta ne saboda kowace sallah ta zo maka ce wannan ita ce salatul wusta kai maza ka riga yadda da zaka filinta ka yi ta a masallaci a cikin jami'i an koye salatul wusta a cikin salloli saboda kada mutum ya sakaci da salloli kamar yadda aka koye lailatul qadr a cikin darare saboda kada mutum ya sakaci da ibada a cikin darare kamar yadda aka koye salihi waliya cikin bayin Allah saboda mutum kada ya walakanta bayin Allah an koye sa'atul ijaba a cikin sa'o'i wato saboda mutum kada ya sakaci da kowace sa'a ta sa'atul ijaba na ranar juma'a an ɓoye ta wasu ce lokacin kiran sallan farko wasu ce ni mai yawon gumbari wasu ce tsakanin ikama wasu ce bayan sallan la'asar ala kulli halin an ɓoye wannan sa'ad ijama saboda ranar juma'a gaba ɗaya ta zama maka kai wa annabi salati da ambatan Allah haka nan an ɓoye karɓaɓɓiyar addu'a ai karɓaɓɓiyar ibada wanda za ka kai ka aljanna saboda kada ka yi sakaci da ibadu sai ya yi wa ka tsara ibadarka ya zama abin da aka karɓa naka kila wata ɗan lafiya ne da kake yi baka ba da mura ita ba ko kuma za ka tsara ibadar da kana yi kai ne zakka kai ne sadaka kai ne kaza kila kila ka ba da naira hamsin wata rana a wani mutum ba da niyyar ma sadaka ba shi ne ya Allah ya an ga imamu Duraidu a Sadiq bayan ya rasu shi Junaidu shi ne shugaban ɗariƙun sufaye shi ne jagora a babu insan Junaidu na ɗariƙu na ɗariƙuhun mukawamu an gan shi bayan ya yi wafati aka tambaye shi da wani abu ne ka fi ƙauna aikinka da Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓa kai ne kai jagorancin gyaran zukatan mutane a duniya bayan tafiyar annabi da sahabbai da tabi'ai menene ka fi kauna saboda mun ce ce ce ku yace kullu kullu kullu kullu da tilka ibara ta a ce juraidu ya ce kaza juraidu ya ce kaza duk wannan ta tafi a ruwa ba samu komai a gare ta ba lam tanfani illa rukai'atin kuntu arka'uha qabila al-ajr duk ibada ta bangan su ba sai waɗansu ɗan rako'i da nake yi ɗan kaɗan kafin alfibir ya kudo da ɗan yanke lokaci na yi su su ne Allah ya karɓa. Saboda haka ba za ka iya gane shi na sannan da kake kafin sallar azhar ko kafin wanda kake yi bayan sallar azhar ko wanda kake kafin la'asar ko na fi daga bayan la'asar bayan magariba ko na fi daga a cikin dare raka'a biyu ko shafari da wuturinka ko ka ta da fagirinka kowane harka ko sanin azahar ɗinka ko lafis ɗinka ko magana ko baka san wacce ce a cikin sandolinka Allah ce karɓa ba saboda a kawai kai sadi ku ba. Malamin mu Allah ya jikan da rahama malam Usman na zari yake to ai mutane ba su rani ba a duk abin da ake nema a wajen Allah da kan ita kyawa aikin guda ɗaya hasara guda ɗaya. Idan Allah ya karɓi hasanarka guda ɗaya ka ishe ka. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة ولا حسنة وأجدها الجنة وإن الله يكتب حسنة فبلا ليس كذا saboda haka baka san wacce ne za ka yi a karɓa ba saboda haka hafizu ku kiyaye ana salawat a bisa salloli kuma sallah ita ce ƙarfin musulmi annabi sayyidina umar idan ya rage gwamnati abinda zai gaya ake gaya a gwamnoninsa a hawa amalukum indi asala mafi ci muhimmancin ayyukanku a gwamnati na sallah wanda ya tsorata sallah to duk sauran ma ya tsorata shi wanda ya tsayar da sallah to sallah ko da ya saboda in ka ga mutum yana kula da sallah kominsa zai tsaya amma wallahi duk wanda yake wasa da sallah rayuwarsa ma gaba ɗaya su ba su wasa ba abin da zai tafi nasu daidai to da ka matasa ina ce matasa ina nufin masu kula da sallah matashi daga ɗan shekara saba'in zuwa ɗan shekara goma sha takwas ku kula da sallah a cikin jami'a a kan lokaci Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa misalin saloli guda biyar kamar misalin korama ne ko kuma ce kwari ne ko fadama ne a kofar gidan ɗayan ku. Kullum zai fito ya yi wanka sau biyar. Shin akwai datti da saura a jikinta? Annabi ce haka nan salloli guda biyar in mutum yana yin su to babu datti da saura tsakanin idan kai sallar asuba tsakanin sallar asuba da zuwa sallar azhar albarkar sallar asuba Allah zai kiyaye ka fadawa a muran ayyuka idan ka samu kurakurai da ka zo kai sallar azhar an wanke idan ai azhar idan ka zo kai azhar ka fita kafin da azhar ka yi wani kurakurai da ka zo kai azhar an wanke daga da aka zuwa magariba da kai magariba an wanke da kai magariba da kai isha an wanke da kai isha da kai zuwa an wanke mutum da zama da zunubi ne na kallolin guda biyar tsakanin su kafaratun ana kakkare abin da ke tsakanin su dan Allah ya tsura na ayyuka haka nan yana nuna maka girman musulmi kowane lokaci idan ka ga musulmi za ka iya gane zarga musulmi kowane musulmi fa a kowane lokaci zai iya baka promotion matakin albashi na ashirin da biyar misali idan ka yi sallah kai kadai haka ita da aka baka lada yalla idan ka yi sallah da wani a cikin jami'i ku bi rana nawa zaka samu na wa ya dawo maka na ashe wannan zai iya nuna maka darajar ɗaukuwarka musulmi duk inda ga musulmi wato ka dinga ganin darajarsa kamar wani oganka ne kamar shugaban ƙasa ne a ofis wanda yanzu zai iya yaje ƙaramin anininka ya manna maka babban zuciya kowane musulmi a wani ɗan wata musulmi haka yake da za ka sallah tsaya kana sallah kai kadai sai wani ya kama gabgame da Allah akbar Allah ya yi da Allah mujabi sai zai manna a cikin ka to zuwa cikin kan nan idan ka yi niyyar kai liman ne za ka samu daraja ashirin da biyar tunda kai kadai ka fara sallah amma idan ba kai niyyar kai liman ba ne shi zai samu lajen jami'a ta kuma kana da sallah kai kadai akwai guraren da liman sai ya niyyar shi liman da yake zaɓin da su ce can tafi idan kana sallah kai kaɗai wani ya zo ya ce Allah ba ku ne shiga sai ka niyyar kai liman ne ranar juma'a al'umma sun haɗu za ka yi kan musu sallar juma'a sai ka niyyar kai liman ne alwalan liman ta warware ya jawo ka za ka cika sallah ya a sunansa to yanzu ka zaɓi romashi sai ka niyyar kai liman ne sallar tsoro sallar yaƙi wanda babu wanda zai iya jagoranci sallah sai ka niyyar kai liman domin idan ka yi niyyar kai liman ne ko ban ne ya fashe sai dai ka mutu abu amma ba ka niyyar kai liman ba dama kana wa maka a zaka tsalle ka tilla abu ba ba ba ba ba saboda haka sai ka yi niyyar kai liman ne ka kafu kai dim ko ya ba ka yi na'am آتوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم
فإن خفتم فرجالا رهبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله فسيا دان الله أكيد الله كان فينا كلا ما في بيئة الله تبارك وتعالى وزارنا صلى الله عليه وسلم yace kullu qunutun fil qur'ani fa huwa da'a duk inda Allah ya ambaci qunuti al qur'ani ya da da'a imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi na wanda wasu kuma kace saki shi da ma kawai domin hawa da hadisi al-zaid ibn al-arqam yace mun kaba ce mun kula da kallau fi salati mun kaba ce muna magana a cikin sallah har sai wannan aya ta sauka wai kibdu idan kuma kuna sannan kun ji tsoro min aduwin daga abokan gaba ko kuma kun ji tsoron naman daji in sallah a daji ne ko kuma kun ji tsoron in kuna cikin sallar ruwa zai taho fari zai zo ya mamaye ku shi na ba a da kuma tarkacen ku kamar da suke bakin ruwa to faridalan ku sallar kuna tafe aur kubalan ko ku yi da kuna kan dabba fa idza amintu idan kun amince to fakurullaha ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kama annamakum kamar Allah kamar yadda Allah ya sanar da ku malam ta kunu ta alamu abinda ba ku kasance kun sani ba na
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من محمود والله عزيز حكيم والذين يتوفون wanda suke wafati minkun daga cikin ku wai zaruna azwajan suna barin mataye wato a gidajen su wal yusufi wasiya wasiyatul wasiya li azwajihim ga mazajen su wato su ba su mata'an jin daɗi abinda za su ji daɗin rayuwa da shi da nafsa ilal hauli zuwa cikin shekara guda ghaira ikrar ba tare da magada sun fitar da su ba wannan aya ai nufkatar aya da ta gabata domin a wannan maganar ba a lokacin ba iyakar ta kwanaki wata kuka kwana goma ba sai ka rasa amma idan matan sun fitar da hankucin da kansu fala junaha alaikum babu laifi a kanku shi ma fa Allah sai abin da suka aikata fi anfusihinna a cikin kawunan su min ma'rufin na aiki alheri na na ma'rufi abin da aka bar shi na shari'a kamar kwalliya da kuma barin biki da kama da kuma yankewa nafka daga bangaren gidan miji kenan wallahu ubangiji azizun mabwayi ne a cikin mulkinsa hakimin gwani a cikin aikinsa nan
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين التفسير يجي والوصية المذكورة والوصية ذاك أما إلا منصوبة أن شافت بآية بآية الميراث بآية الجادو هكذا شكرا كما لا كما شكرا كما أن شافت بآية أربعة أشهر وأشهر وللمطلقات وين ذاك تشيش متاع الذهب متاع جن دادي wata magana ne na biyu wani mutallaqati na ga matekun da aka fice su za a ba su mata'an wato jin daɗi da kyauta bi ma'arufin da wato da ma'arufin gurgurdan iko haƙƙan wannan kuma haƙƙi ne wajibi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah wannan kuma ba irin na da bane wannan mata ne wanda aka fice ta ba aka yi an ɗaura aure ba a sadu da miji ba ba yanka tunaki ba aka ce a ba da mutiya wannan ko matarka ne ka sake ta bayan kun sadu da ita ko kuma ya yafa ma auren wani abu ya zo ya faru mutum ya rabu da matar da auren ya mutu ka gama idda shi da limu dan ati mata'an jin dacewa daɗi bil ma'arufi da aiki alheri hakan Allah mutaqi wannan hakika ne akan wato wajibi da kan tsoron Allah ka tuna to yau dai mata ta wance da muka rabu da ita ina tsammanin yau saura kwana da za ta gama idda kenan sai ka tafi gaban mai sai sabon aure ka je ka sayo kira mai zalluwa ma kyau da kayan shafe shafe ka haɗa shi ka zo ka haɗa da kamar dubu ashirin ko hamsin gwargwaron ikon ka ko wani gwargwaron kan muka ko dai dubu ne ma dubu da dubu ka biyar da ɗan mayi sai ka zo ka aika ka sa a yi maka sallama kana ɗan fara ke to Allah zai ci ka kawo wani kuma amma halaye irin na ina nan dai ina jin haushi wanda zai aure saboda haka yace ga wannan ayi zauri ومن مطلقات متاعا بالمعروف حقا الله يأتي أنا أنا المتقين إن كان تكون مهزوك يعني زامن إن أنا أخاول إذا ما شاء جدك كان نمبر أخاول إن نمبر أخاول بس إذا كان يكون كيف suke nan sai ka tafi kowa wani abu na gani ya shi ba za kamar suna da AI saboda na kuma da kun yawanci yayin da suke dawara da su abin nan to wannan ma yana da amfani na farko ka zama mai tsoron Allah Allah ya ce da Allah ce walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqina ko ka samu wannan na biyu kuma ka gyara tarihinka a wancan gida da wancan zuriya kuma ka gyara wa zuriyarka bayanka tun lokacin da wani ya taso yake da bukatar aure a wancan bangaren to za a sa ka a gaba to ba za a mai da kai da cijan banza ba za a karɓa wani mutsalakati mata bi ma'ruf haka alimu suke Allah ya kaddara dai maza zai ta fama da irin wannan aiki da wannan aiki da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala saboda tarayyar musulmi ta daru da kyau na
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأتون كذلك هكذا يبين الله أن يجي بينا مكو آيويسا لأنكم تاكلون حقيقة ذاكو هالكلتا
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هدر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
wannan aya ta sauka ne a banu isra'ila a zamanin wani annabin su Allah ya saukar musu suka ce annabi shi da Hisiru wanda ake kira sa Ibn Abu dan tsohuwa annoba ne ta sauka musu to dama annoba ta sauka a gari wanda ta sauka musu kada su fita saboda kan su ta a wani wanda yake waje kare su to sai annoba ta sauka su wajen mutum dubu takwas ne ko dubu sha biyu ko dubu arba'in ko talatin ko saba'in gaba ɗaya zai suka fita suka bar gari wanda suka mutu sun riga sun mutu su ko sun shiga sun fita sun mutu sun bar gari sun bar gari gaba ɗaya annabin su yana ta fama na mutuwa su suka ce sai ka zauna ka mutu ka san dama yahudawa halin su na na na na na rashin ladabi da wauta suka ce sai ka zauna ka mutu ba kai Allah aiko ba mu aiko mu ne suka kama hanya suka fita gaba ɗaya to al'ummar da zai yi wa azi ta fita gaba ɗaya shi zai zauna ne na'am dole bi ya mutu wa'azi da suka fita suka bar shi tsakanin su da inda suke wajen tafiyan kwana goma ko takwas sai da suka kai kudin na iran su fa qala lahumullahu mu duk Allah ce musu musu suka mutu gaba da sai da suka kwana takwas suna gawa annabin sunan hizkilu annabawa da daɗin ciki a suna da girma a wajen Allah yadda kuma a gaban Allah sai Allah ya raya kwana takwas da su mutuwa suna ƙaurin gawa ma da wasu fara yi ɗewa su wa ƙana mulla wasu sun ba yau duk Allah sani to har yanzu har yanzu ba bai hudun da baya ƙaurin gawa ko mun tsaftar bai hude in dai ka zauna da shi to sai ka je na ƙaurin gawa وقال له الله ثم أهيه موتوا ثم أهيه إن الله لذو فضل نعم كان جدي على الله إن الله حقيقة أبنجي لذو فضل على الناس ما أبو سبحان الله لأكم متاني يرى لك فضل الله رايا وإن ولكن أكثر الناس سيدي مبي يوى لك متاني لا لا يذكرون باسا باسا قولي الحمد لله رب العالمين صوت الله
Yeah.
ayya ina tsammanin mai tambayar mai duka ratun da nake bane aka ce ma ta wai ya tsallu laka an ya tsallu ka an da hil kulu wa azai ba ta lissafin bari ko ata da hurza sai za ta ta harza wato wanda muka ce bala qara'u ilal wato hiyar adhar ma'ana shi ne muka ce alhaibu damun in ji mai muktasar alhaibu damun haila jini ne yake fita ta gaban matar da take ɗaukar ciki a bisa al'ada. To muka ce matar da take a al'ada al'ada mace da ta shekara goma sha biyu za ta iya yin al'ada. Wanda ta wuce shekara hamsin da shida zai yi wahala da yi al'ada. Saboda haka da matar da bata fara al'ada ba, da matar da ta wuce al'ada idan su wata uku ne ko a sake ta ka gane ne wai hukuncin mace wanda al'ada ya zo mata kuma ya ci tsayawa ai tambayar da zai mai tambaya aka aka yi lajiya ne tun da ita shari'a cewa ta ce idan ya jini ya karu akan al'adar ta kara kwana uku ko in ta kara kwana uku ya ci tsayawa to sai a ce jinya ne to in ya zama na jinya za ta ci gaba da neman magani kuma za ta ci gaba da sallah in an gane na jinya ne na'am ba su da wani hukunci dama zuwan yaro masallaci ya danganta ne da alaƙa da irin tarbiyyar da baban ya masa idan ka ga yaro yana zuwa masallaci yana magana ana koranta to a kore shi ne ya fi babansa ne da ya koya masa in an zo masallaci shiru ake yi ba domin da yana gwada masa girman masallaci din in yazo yaron zai yi shi mu ko ba za mu ce a wannan fatawa mu ce ana laifi dan ana kodan yara domin su rufe yaran zai iya matar da miko ko mai lafiya ko mai karatu ko da ka tun daga gida ba na manta kullum mai mai kissa ni ina baiwa ma da masallaci da sani na ina jewa malam masallaci tun shekaru na muske biyar da amma ban manta ba daidai kusa da inda yaran da suke zama domin tsawon masallacin da ke nan da bayan an yi sallah sai na yi dariya dariyar da ina tsoron malam ya ta mata hudu shi kenan malam da aka gama sallah sai ya tashi kamar zai fita a masallaci kamar ba da niyyar ba haka haka da ya zo kusa da inda nake gaya ma da inda suka mun da shi ina tsammanin daga daga wajen har iya inda na fita da na dan kaji da fara sai da bakwai da ne zuwa to kaga ai an gaya mun ba a magana ba a da a masallaci saboda haka da ɗa ne ubansa ya zo da shi masallaci yayi magana a masallaci ya zazzana shi yayi kuka gobe kuma in zai tafi masallacin zuciyar yaro ta ɗan aljanna ne ya ba shi alawar sai zo mu tafi masallaci sai gane ba a kan zuwa masallaci ake masa bulala ba a kan magana ne yau da ya da ku saboda haka da ya gama kuka zai ya kira shi ko zai ci abinci da shi ko ya kawo abin mamman da taimaka ta ɗaɗa zubi ba na son dukkan ka dan kuma babana na saba ko kuma aboki na wani ko kuma yadda abubakar ko amma saboda kayi magana a masallaci yanzu abubakar ya yi magana a masallaci muhammad ya magana a masallaci saboda haka magana da kai a masallaci da dariya shi yasa na zana ka amma wannan naira ɗari kuma saboda zuwa masallaci da kake nan da kake Allah gobe zai zo masallaci zai yi magana saboda haka lamarin tarbiyya ne kawai saboda haka tarbiyyar nan ko annabi Luqman ya gwada mana ta ya bulayya ko yana yaro dan karami ya bulayya la tushrik billahi inna shirka da zulmu azim ana hira ce ga maka kuma inda yanzu kana naka nan kanka la ilaha illallah la ilaha illallah ko ana tafiya ya iso zuwa masallaci ya bulayya ilmin talata haka dai haka dai tarbiyya ana yin ta ne a hankali a hankali a hankali ba koran da ake nesa ba ya isa mu koyi wani abu. Mai aron wayewa, ya za ka idan kiristoci za su hutoci, za ga wani ɗaga kabara, wani a hannu, ko wani ɗan ka yaro za ta hutoci da shi. Kuma haka ba, to da haka muke yi wa ‘ya'yanmu, kuma mu gwada musu dokokin masallaci da haka da zai ba, saboda haka idan yara sun zo masallaci sun yi surutu ko sun yi magana lallai ne a kore su, idan za iyayen sun ji haushi tarbiyyar da su ba za mu ce a ba su zo su ci gaba da shigar da masu sallah ba alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والكاتب لما سبق ناصر الهدي بها والهادي الى صادق المستقيم وعلى اله وصحبه والبلاد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين